أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله yau talata sha uku da watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da hudu da watan hudu shekara ta 2023 miladiyya al'imam zama ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al'imam abi da wadda sajistani rahimahullahu ta'ala zan mu tashi babe na muna cikin kitabu sala zan mu tashi babe na gomiya tara da bakwai al'imam yake cewa babu saffin nisa'i wa ta'akhur an saffil awwal baban da ke bayanin sahun mata a sallah yaya yake da kuma jinkiri game da sahun harko hadisi na 674 al-imam yake cewa haddasana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz haddasana Khalid Isma'il ibn Zakariya an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah ta kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu sufufur rijal awwaluha mafi alkhairun sahun maza sahun gaba wa sharruha akhiruha mafi sharrin shi na ƙarshe wa khairu sufufun nisa'i akhiruha mafi sharrin sahun alkhairun sahun mata na ƙarshe don yayi nesa da maza wa sharruha awwaluha mafi sharrin shi shine sahun gaba wanda kuma dan saboda ya kasance yana kusa da maza yana kusa da sahun maza al-imamu nawawi Allah mashi rahama yake cewa amma sahun maza akan umumin shi ne kawai mafi alkhairin shi shine sahun harko har abada mafi sharri kuma shine na karshe har abada amma sahun mata abinda ake nihi sahun mata wanda ke sallah tare da maza amma in sun yi sallah su kaɗai babu maza to su ma nan kaman maza ne sahunsu mafi alkhairi shine na farko mafi sharri shine na ƙarshe in su kaɗai suke abinda ake nihi da sharrin sahu a cikin maganar mazan da mata ana nihin wanda yi ƙarancin lada kuma wanda yi ƙarancin farala kuma ya yi nesa gami da abin da shari'a take nema ya zo da akasin abin da shari'a ta nema ya ce wa inna ma fuddila akhiru sufufun nisa alhadirati ma ar-rijali abinda kamar yadda muka faɗa nawawi yake ce abinda yasa aka fifita sahun mata wanda ke nesa wanda ke baya dan saboda yayi nesa gami da cakuda da maza kuma ba su ganin maza wa ta'alluqil qalbi bihi inda ru'yati harkatin kuma zuciyar su ba ta rataye da mazan ba ta yadda suna ga motsin su wa sama'u kalamuhum na hawu zalika ba su jin zancen su wanda ke can sahun karshe da makamancin wannan wa zawmu awwalu sufufuhunna bi aksa zalika da aka zargi wannan sahunsu farkon sahunsa na farko shi kuma akasin haka ne dan yana kusa da maza hadisi na 675 al-imam yake ce haddathana yahya ibn mu'il yahya ibn mu'il ya bamu labari haddathana abdurrazzaq an ikrama an ikrama ibn ammar an yahya ibn abi kasir an abi salma an aisha kala take cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisin mun ga al'imam ya rawaito shi daga babban malamin hadisi wanda yake na ilmin rijal ya haibu na ma'in ya haibu na ma'in ɗan na ga rauta ya haibu na mu'in amma ya haibu na ma'in shi ya yi inganci wajen faɗa sunan shi yana cikin sa'a ne aboki ne na alimamu ahmad yana daga cikin almutashaddidi ne cikin ilmin rijal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu qaumun yata'akharuna an safil awwal wasu mutane ba za su gushe ba suna jinkiri game da sahun harko hatta yi akhiruhumullahu finnar sai Allah ya jinkirtar da su a cikin wuta wanda wannan mafi sharri yake nuni cewa sahun baya sahu ne mafi sharri hadisi na 676 al-imam yake cewa hadisi na haddasana Musa bin Isma'il Muhammad bin Abdullah al-Khuzai kala suke cewa haddasana Abu al-Ashhabi an Abi Nadra an abi sa'idin al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ra'a fi ashabihi ta'akhuran ya ga jinkiri cikin sahabban shi ya ga suna baya baya fa qala lahum sai ce musu taqaddamu fa atamu bi ku to gaba gaba ku yi koyi da ni wali atamma bikum man ba'alakum wanda ke bayan ku su koyi da ku yace wala zal qaumin yata'akharun wasu mutane ba za su gushe ba suna baya baya hatta yu'akhiruhumullahu azza wajal sai Allah ya maida su baya dukkan wani aiki na alheri ana so mutum ya kasance gaba-gaba ba ya kasance a baya ba ya ce har sai Allah ya maida su a baya ya ce an rahamatihi wa azimi fadlihi wa rafa ilmanzila wa an ilmi wa nahawu zalika sai Allah ya yi baya da su game da rahamar shi da girman faralashi da ɗaukaka daraja da kuma sani a cikin sallah don duk wanda yake gaba kullum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanci yadda ake yin sallah hadisin muslim ya hudo shi da nasa'i da ibnu majah Gaga wannan ba ƙaramin magana ba ce ga kasancewar mutum ya kasance kullum sahun baya yake cikin sallah. Babu na gomiya tara da takwas al'imam Abu Dawud yake cewa, babu makamul imamu min saf baban da ke bayanin inda liman zai tsaya a cikin sahu. Hadisi na 677 yace haddasana Ja'far bin Musafir, haddasana bin Abi Fudaik, an Yahya bin Bashir bin Khallad, an ummihi annaha dakhalat ala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi fa sami'athu yaqulu mamashi ta shigo wajen Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ta ji shi yana cewa haddasani Abu Huraira Abu Huraira ya bani hadisi kala yana cewa Annabi sallallahu alaihi yana cewa wasidul imama ku sa liman tsakiya wasuddul khalala ku taushe kaha ma'ana kamar yadda in an yi sahu gashi ga sahunku yayi nan to liman kada ya zo daga nan karshe ko kuma daga nan karshe ya zo daga yana gaban ku kuma ya zama a tsakiya ku kamar yadda ake yi da yadda aka ake gani a'a daidai adadin mutanen da suke nan su su sa shi tsakiyar sun hara daga bayan shi a daidai da shi in ya so da kuma wasu wanda suka zo dora ne zasi babe na gomiya tara da tara al'imam yake cewa babu rajuli yusalli wahadahu khalfas saf baban da ke bayanin mutum daya yayi sallah a bayan sahu hadisin da mu gani a sahih bukhari shine zan mu gani anan shi yasa wani bayanin na yawaita shi ban na san zan mu gan shi ana hadisi na 680 da saba'in da takwas alima muke ce haddasana Suleiman bin Harb wa Habs bin Umar kala haddasana Shu'uba an Amr bin Murra an Hilal bin Yasaf an Amr bin Rashid an Wabisa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusalli khalfa as-saff wa hadahu annabi sallallahu alaihi ya ga wani mutum yana sallah shi ɗaya a bayan sahu fa amarahu an da ya umarce shi cewa ya saki kala Suleiman bin Harb Suleiman bin Harb yake ce as-salata yana nihin ya sake sallah a nan da yake cewa ya umarce shi ya sake malamai magabata salaf sun yi saɓani gami da sallar mutum ɗaya a bayan sahu ga jam'i can gurin amma shi sai ya yi tashi a bayan sahu shi ɗaya to sun yi saɓani faƙalar ɗa'ifa wasu jama'a suka ce suka ce la ya juzu wa la ya suhu bai halitta ba kuma sallar in yayi ba ta yi ba wanda suka faɗi wannan cikin magabata akwai ibrahim an-nakhai tabi'i ne da alhassan bin salih da Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuwiya da Hammad da Ibn Abi Laila da Waki'u amma wanda suka halitta sallar shi cewa in yayi tayi Al-Hasan al-Basri da Auza'i da Malik da Shafi'i da ashabul ra'ayi wasu jama'a suka yi riko da wanda suka yi riko da cewa sallar shi bata yi ba sun riki wannan hadisin cewa ya saki annabi ce mishi istaqbil salataka fala salata limin faridin khalfa saf a wata ruwaya wadda Ahmad ya ruto da Ibn Majah ka sake sallah ka babu sallah ga mutum ɗaya a bayan sahu kaga kyarar ya nuna bacin sallar annabi sallallahu alaihi wanda kuma suka yi riko da cewa sallar ta inganta ta yi suka yi riko da hadisin abubakara wanda zai zo nan gaba wanda ya zo da cewa ya yi sallah bayan sahu annabi bai umarce shi da ya sake ba sai a ɗauki akan cewa al'amur bil i'ada ala jihatin nadamu ba zatun fil muhafazi alal aula wannan da aka umarta cewa ga abubakara can yanzu mu ga hadisin a bukhari yanzu kuma zan mu gan shi nan gaba ai shi ba a umarce shi ba abubakar ya sake duk da cewa ya yi wani juzi'in sallah shi a bayan sahu sallah kuma sani abu ɗaya ne inda a ce wani juzi'in bai yi ba to sauran ma bai yi ba to da ba a umarce shi da ya sake ba ke nuni cewa ta yi to sai ce za a ɗauka a kan cewa wannan da muke magana hadisin shi an ce je ka sake sakewar ba don sallah ta ɓaci ba ana kabrara mishi shidda ne ana tsananta mishi ne don ya kiyaye akan abu al'aula kullum ya rika kiyaye al'aula annabi bai umarce shi ba hafiz bin hajar yake cewa a fatahul bari wa jama'a ahmad wa ghayruhu bayna hadisain bi wajhin akhar ahmad bin hanbal da wasu malaman hadisi sun hada kan hadisan nan guda biyu ta wata fuska daban dan saboda ya daga cikin mukhtalaful hadis ga wani yayi an ce sallaka ba ta yi ba sake ta ga wani yayi kuma an kyale shi an salla da shi hadisan abubakara mukhsusun bi li'um hadisi wa bisa makhsus ne keɓantacce ne da hadisin wa bisa kenan ya zamana wannan abubakar kadai aka ba wannan dama shi kuma wannan mutum faman ibtada as-salata munfaridan yace wanda ya fara sallar shi shi kadai a bayan sahu sannan ya shiga sahu kahin yayi tsaye min daga ruku'u to wannan sakewa bata wajaba a gare shi ba wannan haka ake daukan hadisin abubakar hadisin abubakar ba dukan ta bai tashi ya kirkire ta a bayan sahu har ya kare ta a bayan sahu kenan shi wanda ya yi wannan ya yi wani juzi'in sallah kuma ya shiga cikin sahu shi wannan ya tsira sallah shi ta yi amma wanda tun farkon sallah a fara ta ya kirkire ta a bayan sahu shi daya ya gama ta a bayan sahu shi daya shine za a umarta irin wannan hadisin sallah shi bata yi ba cewa ya je ya sake gaba daya akan haka za a ɗauki hadisin wa bisa da Ali ibn Shaiba nan kuma haɗa kai ne da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayi mai kyau babe na ɗari babu rajul yarka'u duna saf babin da ke bayanin mutum yayi ruku'u kahin shiga sahu mas'alar a cikin baban da muka gani can gurin Bukhari ma haka ya kulla babi to a cikin sahih Bukhari al-Imam Ibn Rajab ya safa 35 akan mas'alar in saboda matsalar na so in ɗauko ta a cikin shi amma zata ɓata mana lokaci sosai zata zama ne wajen darasi guda to yana ga a nan gurin an yi ta a can an yi ta ta aka haɗa su mutum zai samu wani abu dai ba duka komi na matsala ba dan dama a karatu irin wannan ba komi ake ba mutum na matsala ba in mutum yana da himma ne ya ci gaba da bin sharhuhuka ya karu da sauran abubuwa eh hadisi na 679 haddasana Humayd ibn Mus'ada anna Yazid ibn Zuray'in haddasahum yace haddasana Sa'id ibn Abi Aruba an Ziyad al-A'lam kaga yadda muka gani can Sahih Bukhari mun ga Ziyad al-A'lam yace Bukhari ce an al-A'lam yace huwa Ziyad yace haddasana al-Hasan anna Abubakar haddasa cewa annahu dakhala masjid ya shiga masallaci wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam raki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u kala sai ce faraka'atu duna saf sai na yi ruku'u kahin sahu fa qala annabi sallallahu alaihi sai annabi yake cewa zadaka Allahu hirsan Allah ya kara maka kwade wala ta'ud kada ka koma kada ka maimaita Khaddabi yana da littafi Ma'alimus Sunan kamar yadda muke ta faɗa sharhin Sunan Abi Daud a cikin shi yake cewa fihi dalala ala anna salatul munfarid khalfa saff ja'iza cikin shi akwai dalilin cewa sallar mutum ɗaya bayan sahu halatta ce li'anna juz'an min salati dan saboda wani bangare na sallah idan ya inganta a yi shi shi kadai to a yi ta wani juz'in ma ya inganta annabi da yake cewa la ta'ud nuni ne zuwa ga cewa a gaba kada ka koma ka ai kai abin da yahi daidai yahi farala duk da wannan kin ya wadatar maka ba a umarce shi da ya sake ba abin da ke nuni akan wannan hadisin Anas cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gidan macen nan da tsayuwa da tsayuwarta ita kadai a bayan sahu amma wannan da wuya malamai su yarda da wannan dalilin dan mace ita ɗaya ta yi sallah bayan sahu sallata ta inganta ba za a ce ba sihatu salatul munfarid da ita dama wannan ce sunnarta ita dama wannan ne addinin ya umarce ta da shi yace a hakamur hukunce hukuncen maza da mata cikin wannan ɗaya ne wa haza yadullu ala anna amruhu bil ada yana nuni cewa umarcin shi da aka yi cewa da ya sake cikin hadisin wa bisa ba akan wajibi bane akan mustahabbanci ne zuhuri da auza'i suna cewa cikin mutanen da ya ruku'u kahin sahu in a kusa yake da sahu ya shiga cikin sahu ta wadatar mashi in nesa ne bai wadatar mashi ba khaddabi yake cewa yauwa na san za a za a rina dama khaddabi yake cewa da yake cewa maganar da yake cewa maza da mata cikin sahu cikin wannan hukuncin ɗaya ne yace wannan magana akwai duba a cikin ta ba haka bane ba ɗaya bane dan saboda kamar yadda muka yi bayani sunnar ta mace daban ce gami da sunna ta namiji a cikin sahu babe na gaba hadisi kai akwai hadisi daya hadisi na 680 al-imam yake cewa da sana Musa bin Isma'il eh haddathana Hammad akhbarana Ziyad Ziyad al-A'lam daga Hasan daga Ababakar ja a yazo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raki'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u duna saf faraka aduna saf yayi ruku'u kahin ya shiga sahu summa masha'ila saf sannan sai tahi sahu falamma qadar nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi kala sai yace ayyukum allazi raka'a duna saf cikin ku wane ne yayi ruku'u kahin sahu summa masha'ila saf sannan ya shigo sahun faqalu sai suka ce abubakara faqala abubakara abubakara ce ana ni ne ya ma'aikin Allah faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa zadakallahu hirsan wala ta'ut Allah kara maka kwadai kada ka saki Abu Dauda yake cewa Ziyadul A'lam shine Ziyad ibn Fulan ibn Qurra huwa ibn khala khala ne ta Yunus ibn Ubayd dan khala ne ta Yunus ibn Ubayd sanannen malamin hadisi nan nasanta mana ne Abu Dauda yake gami da sanin waye Ziyadul A'lam babe na gaba tafri'i abwabu sutra resantarwa ta babubbuka na sutura abin da ya shahi sutura a sallah zakai sallah ka dauki sutura ka sa a gabanka hadisi babu na ɗari da ɗaya al'imam yake cewa babu ma'isturul musalli babin da ke bayani abin da mutum zai suturce da shi hadisi na 681 al-imam yake cewa hadathana muhammad ibn kasir al-abdi akhbarana isra'il an simak an musa ibn talha an abihi talha ibn ubaidullah qala yake cewa annabi sallallahu alaihi cewa idza ja'alta bayna yadayka misla mu'akhiratir rahali idan ka sanya a gabanka daidai abin da ke karshen surdi sirdi na raƙumi ko doki ya ce fala ya duru kamar marra bai na bai cutar maka ba duk wanda ya wuce ta gabanka idan zaka yi sallah ka sa sutura don ka a wuce gabanka suturar ta kasance mun ga sirdi na raƙumi to ma akhiratuhu wannan abin na baya wanda yake yanda yake tare mai wannan wanda ke bisa sirdin to idan ya kai kamar wannan ka sanya shi to ya wadatar annabi ne yana musu misali da abin da suka sani wanda yake magana da su bisa bukatar kwatamce game da mu'akhiratul rahalikin yake cewa da saboda duk da ke bayani yana yi misali da abin da mutanen suka hi sani game da wanda ake so su gane hadisi na wannan kenan yake nihin cewa ba zai cutar da kai ba ba zai rage maka sallah dan sallah ba hadisi na 682 al-imam ke cewa haddathana al-hasan ibn ali أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء يتي آخرة الرهل زراء فما فوقه ƙarshen sirdin nan shine zira'i kamar abin da ke abin da ke sama da shi mun gani a ahadari yake cewa wa tulu zira'un tsawon shi kasance zira'i ne ga asarkin da asarkin daga ada da ya tabbatar da wannan hadisi na 683 al-imam yake cewa su da ma nan kananan littattafai an sha da yawa ne a baka kaɗan wanda kahin ka kai inda kaga suka tattaro wannan abun zaka jima duk abin da kai sun faɗa suna da dalilai da hujjoji da asar jingim a kai illa iyaka in ka ci gaba da karatu wata ranka ga hujje su in kuma baka ci gaba da karatu ba daga nan ka tsaya ka koma hura kai ta ganin lahinsu dan wani hadisi ɗaya da ka sani ko biyu ko uku hadisi na 683 haddasa al-hasan ibn ali الإمام يكي حدثنا بن نمير أن عبيد الله أن نافي أن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الإيد إذن يا كسنتي إذن يا هتولان إيدي أمر بالهربة فتوضع بين يدي سي أمرني دا أداء كهوى أغبانشي فيصلي إليها سي صلى زوا غريتا والناس وراءه متاني سنا باينشي وكان يفعل ذلك في السفر هكا النبي يكي أي كثاوى أتكم بلا غروف ya sanya ta ta zamana su ita ce wannan kinshi ta zamana ita ce abin ga kinshi suturar shi ya ce famin thammat ta haza al'umara a nan ne sarakai suka samu sunnar ɗaukan sanda don saboda annabi yana ɗaukan ta yana tahiya da ita don saboda in zai yi sallah ya sanya ta sutura in zai kewaya babu icce a kusa ya kafa ta sai ya sa mayahin shi ya kewaya bayan to daga nan gurin sarakai suka samu sunnar rukon sanda shi ne sa ce famin samma ta kaza al'umara daga nan ne shugabanni suka riƙe ta hadisi na 684 al'imam yake cewa haddasa na hafsu bin umar haddasa na shu'uba an aunu bin abi juhaifa daga baban shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam bihim bil bataha annabi yayi sallah da su a gurin da ake cewa bataha guri ne wa bayna yadayhi ana za a gaban shi akwai wata yar sanda az-zuhra raka'atayn ne sallah az-zuhra ya yi sallah a zawa kenan shine maf'ulun bihi sallah zuhra bil badahai sallah asara bil badahai raka'atayn raka'a biyu yace yamurru khalfa al anazatil mar'atu wal himar wanda ke wucewa bayan wannan yar sanda da mace tana wucewa da jakkai suna wucewa kenan yake tabbatar da cewa in ka sa sutura la yadurruka man marra bayna yadayk wanda ya bi ta gaban bayan suturar bai cutar da kai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam suke wucewa gaban shi eh, hadisan baban nan dukkansu suna nuni akan shar'antuwar rukun sutura kuma da alzumci wannan hatta cikin bulaguro kuma anna sunnata eh, anna sutura ta hasulu bi kulli shay'in kenan nan gurin sutura sanya ta sunna ce mai zaman kanta ba wai sunna ce ta sallah mai zaman kanta ba wai sai in kana zatan wani zai wuce gaban ka ba duk da akwai ruwa da take ce in khayya amurra ahadun bayna yadai in ya ji tsoron wani ya wuce gaban shi wannan sharadin ba mafahimu shart wannan ba ana aiki da shi wuce sai in wani kana tsoron zai wuce gaban ka zaka da abu laguro shi daya kuma ya sa suturawa aka sama mutum ɗaya abu laguro ya sanya sutura kaga ai ba zaton cewa wani zai wuce ta gaban shi ita ma sunna ce mai zaman kanta wa ala anna sutura ta hasulu bi kulli shay'in yusibu tijal musalli kuma yana mana nunin cewa sutura tana tabbata ga dukkan wani abin da za a sa shi gaban mai sallah wa in daka komun kalan kalan inta iza kana qadru mu'akhiratul lahar in ya kai kamar su abin gakin sirdi karshen sirdi wa ala adamul farqu bayna sahara wal umran kuma babu bambanci tsakanin gari da kuma daji wa huwa allazi sabata anhu shi ya tabbata daga annabi cewa mittikhazu sutra yana rukun sutura alayhi salatu wassalam sawa'un kana fil fada'i aw ghayrihi duk ɗaya ne a cikin gari ko kuma a cikin daji annabi in zai sallah sai ya sa sutura kenan kamar yadda muka yi magana wani abu ne mai zaman kanshi ba sai in wani zai wuce ba munzir yace bukhari da muslim sun huddo hadisin nan babu na 102 al-imam yake cewa babul khadd illa iza lam yajid as-asan baban da ke bayanin sanya kurtu idan mutum bai samu sanda ba da zai abin nan da zai yi sutura da ita shin tabbatuwar haka ko kore shi yake ne hadisi na 685 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana bishr bin al-mufaddal haddathana isma'il bin umayya haddathani abu amr bin muhammad bin hurais annahu sami'a jaddahu ya ji kakan shi huraisan yuhaddis yana bada hadisi daga abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yana cewa iza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah falaji altilqa a waje shay'an ya sanya wani abu a gaban huskar shi fa in lam yajir idan bai samu ba falin su ba asan yanki sanda fa in lam yajid fa in lam yakun ma'ahu asan in babu sanda tare da shi fal ya khadud khadan ya sanya yayi zane yayi kurtu haka ya zane summa la yadurruhu ma marra amamahu idan yayi haka ba abin da zai cutar da shi ga abin da ya buga ban shi hadisi na 686 al-imam yake ce haddathana Muhammad ibn Hayy ibn Faris haddathana Ali yani ibn al-Madini shine Ali ibn al-Madini malamin Bukhari daga Sufyan daga Isma'il ibn Umayya daga Abi Muhammad Amr ibn Hurais daga kakan shi Hurais Hurais yace rajulun min bani Azra Abu Dawud yace Hurais kinnan mutun ne daga cikin kabilar Bani Uzra daga Abi Huraira daga Abi Qasim yake cewa fa zakara hadisi al-khat sai ya ambaci hadisi na al-khat na na zane nan gurin ga larabawa kabilu da dama a ce bani kaza bani kaza bani kaza da mutum zai da wannan babin yi bahasi bahasi ne mai hwaɗi bahasi ne mai hwaɗi masalan qaba'ilu quraishin qaba'ilu arab alwar da fi kutubu sitta masalan wannan he kai doktora ma amma a cikin ka dauki masalan sunan abi daud qaba'ilu arab alwar da fi sunan abi daud ko fi sahih bukhari daga bahasi ne mai inganci mai nagarta kaga wata kabila ce nan bani uzra ƙara sufiyan sufiyan yake cewa lam najir shay'an nashuddu bihi hadha alhadith bu mu samu abin da zan mu karfafa wannan hadisi da shi ba wala maji illa min hadha alwajhi bai zo ba sai ta wannan huska hadisan cewa in za a yi in ba a samu sanda ba a kafa ayi zane ayi kurtu ya suna da maganganu akan shi da yawa sosai tun daga lokacin magabata shi yasa Abu Dawud ma zan mu ga zai dan yawaita bayani akan su kala sai ke cewa qultu li sufyan nake cewa ga sufyan innahum yakhtalifuna fihi suna sabani akan shi fatafakkara sa'a sun makala yayi tunani dan lokaci kadan sannan yace ma ahfazu illa muhammad ibn amri ban har da ce ba sai ta hanyar muhammad ibn amri sufyan yake cewa qadima huna rajulun ba adama mata isma'il ibn umayya anan gurin wani mutum ya zo bayan isma'il ibn umayya ya rasu fa talaba haza shaykhu aba muhammad wannan tsoho sai ya nemi aba muhammad hata wajadahu har sai da ya same shi fasa'alahu anhu sai ya same shi fa khulida alai sai aka cakudar mishi da lamari ma'ana sai ya kuskure qala abu daud abu daud yake cewa wa samitu ahmad naji ahmad dan hanbal Allah mishi rahama su ila an tambaye shi an wasa fil khadd ghairu marra gami da siffanta zanen da za a yi ba so ɗaya ba so biyu ba in ana karatun hadisi ana tambaya ahmad dan hanbal a majalisin shi cewa zanen yaya za a yi shi ya ce haka za haka za a yi shi ardan a yi shi a faɗi misalar hilali kamar wata a yi shi kamar wata haka a yi shi kurtin kamar wata haka abu ahmad bin hanbal yake cewa qala abu daud abu daud yake cewa sami'tu musaddad naji musaddad ibnu musarhad qala yana cewa ibnu daud yana cewa al khadd bi tuli kurtin a yi shi da tsawo kenan shi kuma wannan a yi shi haka a yi shi haka yi tsawo haka kamar yadda inda sanda ce haka zaka mata kafa ta ta meki kala abu daud abu daud yake cewa wa sami'tu ahmad ibn hanbal naji ahmad dan hanbal wasafa al-khadd ghayra marra yana siffanta kurtu ba so ɗaya ba so biyu ba haka za yana nuna mana haka ya ani al-ard yana nihin a fadi yace hauran dauran ya kewaye kewayo kuma ya rika kewaya misalin hilal kamar abin nan jinjirin wata munatifan ya karkato kamar jinjirin wata ya karkato hadisi na ɗari shida da tamanin da bakwai alima muke ce haddasana abdullahi bin muhammadu zuhuri haddasana sufyan bin uyena ya ce ra'aitu shuraikan naga shuraik salla bina fi janazatil asr yayi salla bina al asara ya yi sallar la'asar da mu fi janazatin cikin wata jana'iza fa wada a kalansu wata hu bayna yadai sai ya hudda tagiya shi ya sa ta gaban shi ya anifi farilatin hadarat yana nihin cikin wata sallar farilla da ta halarto sun yi sallar gawa kuma sai sallar abin nan ta zo musu sallar abin ga ta zo sallar la'asar ta zo to da babu abin sawa sai cire hulla shi kamar wannan sai sa ta gaba a matsayin a matsayin sutura kenan kaga yake nuna wannan ya abin nan ya ya wadatar babu na 103 babu salati ila rahila baban sahu sallah zuwa ga zuwa ga taguwa taguwar da kake hawa kai sallah a kai wannan inta al-imam al-jawhari babban malamin lugha mai al-sihah yace ar-rahila an-naqatu allati tasluha li an yudau ar-rahalu alaiha ai mun san cewa ar-rahalu shine sirdi to taguwa ana kiranta da ar-rahila taguwar da ta kai a azamata sirdi a hauta ake kiranta da ar-rahila mushtaqun ne min ar-rahali al-imam al-azhar yace ar-rahila al-markubun najib zakaran kana aw unsa nagartaccen abun hawa namiji ne ko mace ana kiran shi da arrahila wal ha'ul mubalaga ha'u nan kawai ta mubalaga ce ba ta ta'anis bace ba abun nan ba ta'ul ta'ul marbu'a ta karshe ba ta'un bace ta ta'anis kawai ta mubalaga ce hadisi na 688 al-imam yake ce haddathana Usman ibn Abi Shayba wa Wahab ibn Baqiya wa ibn Abi Khalaf wa Abdullah ibn Sa'id qala Usman Usman yake ce haddasana Abu Khalid haddasana Ubaidullah an Nafi an Ibn Umar annan Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila ba'irihi ya kasance yana sallah zuwa ga taguwar shi Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wannan hadisin dalili ne akan cewa sutura ana iya yin ta da dabbar da an san tana tabbata ba za ta tashi ba daga inda take kwanci bai cin karo da hadisin da aka yi hani game da sallah a gurin makwantar raƙumma don saboda makwantansu nan gurin masabkinsu ne inda za su zamana a gurin ruwa karhancin sallah a wannan gurin don saboda tsananin abin nan na tuni hau gurin yana wari ko kuma don saboda su raƙumma an halice su daga shaidan kamar yadda ya gabata sai a ɗauki wannan kuma sallah a cikin bulaguro akan halin darura ne babu abin sutura annabi ya sa taguwa shi yayi da ita e kwatankwacin wannan ne ce sallah a wajen gado a yi sallah a gado kuma mace tana bisa kai wannan don saboda ɗakin yana da kunci ne sallar da annabi ya hani mutum ya yi sallah mace tana gaban shi to amma sai gashi a wani hadisin annabi ya yi sallah aisha tana gaban shi tana bisa gado wanda take cewa in zai yi sal sujada sai ta nade kawahuwanta wannan ce darura ce don saboda kuncin ɗakin kuma dan zai yi sallah ba cewa zai ta tashi ta huta cikin dare Abdurrazzaq ya rawaito daga Ibn Uyayna daga Abdullah ibn Dinar cewa dan Umar ya kasance ya karahu an yusalli ila ba'irin illa wa alaihi rahalun ya karhanta a yi sallah a raƙumi abun hawa yana gaba ka yi sallah ka sa shi sutura sai inda sirrin abu san shi wa ka anna al-hikmatu fi zalika annaha fi hali shaddu rahali alaiha aqrabu ila sukuni fi hali tajridiha yace mai yiwa hikimar da ta sa ya faɗa haka ba wani abu bane sai dan saboda kasancewar in akwai sirri a bisanta ta yi samun nutsuwa ta kwanta gami da in ta yi samanta babu sirri ita abin hawa taguwa ko raƙumi za ta iya tashi ta tahiyar ta san cewa babu kuma saboda dawayensu dabbobin Allah maɗaukin sarki ya sa musu hankali da sanin abin da aka hore su dan shi in ta san cewa da sirri a samanta ta san cewa mai ita yana buƙatar hawarta a kusa ba za ta yi nisa ba amma in ta ji bayanta ba komi tana iya tashi ta tahiyar ta don ta san hawanta ba a hawa sai da sai da sirri nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi